mafi ne a cikin hukunce hukuncen kai wannan littafi ne wanda a cikin sa za a yi bayani a kan hukunce hukuncen kai to babu cikin ilani babu yin wanka domin harama to a wanda zai harama da aiki ko ura ana bukata da gare shi ya wanka حدثني يا عن مالك بن عبد بن القاسم عن ابيه عن اصحابه اليس انها ولدت محمد بن ابي بكر واسماء شوق ملك ما سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنها كان فتنت محمد بن ابي بكر بيداء ولا اشياء بيداء sannan ana cikin tafiya zuwa hajjatul wada'i ana cikin hajjatul wada'i wata shi ma mutum a jiya kan dan wata uku ba za a sallallahu alaihi wa sallam ya wata yana tsawon wata uku ne ba a cikin zanzo sallallahu alaihi wa sallam ya sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ka umarce ta ta yi wanka lokacin da sannan ta yi harama da haji sannan ta yi harama a shi kenan mace tana cikin jinin jiji ko tana cikin jinin haji amma kuma da akan da jin da ya zaka ta yi to ana son ya nemo ta yi wanka wato ko suna ce a ce ta yi wanka ya tabbata daga hannun sayidin ya tabbata daga sayidin da musayyari cewa asma'u yan umaitu ta yi mamadu da abubakari a zulhulaifa a sirna abokan mijinta yau mace ta kai wanka sannan ta harama cewa ta wanka ta harama وبرنا كانوا حديث يا كبر الإمام مالك يا كبر نافع شو عبدان عمارة يا سنسينا يوانكا دن إنجدن في حرما كافن أكي يا حرما ولده إلي مكة أكي وانكا كما إذن في شغا مكة haka nan yana yin wanka don tsayuwarsa a maritan arfa malikawa ta ce a wannan wanka ke nan guda uku da ake bukata a cikin hajji amma na farko shi wannan zai tuda jikinsa a gaishe da na uku wannan ba magana tuda jiki sai dai kawai ya zuba ruwa da jikinsa a wajen malikawa cewa kada ya ce da jikinsa don gudun kada ya busar da dauɗa gashinsa ya zube wanda hakan zai iya wajauta a ce su ya yi fidiya to babu wanka wanda yake cikin harama Rubin lafi ya mutu ya min hadisi ya tabbata daga Imam Malik ya tabbata daga Zaid bin Aslama ya tabbata daga Imam bin Abdullah bin Hunayn ya tabbata daga Imam Ibn Abdullah bin Hunayn cewa Abdullah bin Abbas da Niswa ibn Ma'ana mata an samu bambancin fahimta tsakanin abu da ake kira abuwa sai abdullahi ya ce wanda yake cikin harama da haji ya iya wanke kansa abdullahi na ba su ce haka tsoron maharama ta yace a me harama da haji ko mura ba ya wanke kansa ba yace Dallar Abbasin ya aike ne zuwa Abi Ayyub al-Ansari sahabi manzon Allah babba ya same shi yana wanka bainan karnaini tsakanin da wato kasuwa biyu alhali ya kare da tufafin da tufafi ya kare ya sa tufafi kada a gaishe kada a gaishe sun da yake wanka ne masa sallama ya ce waye wannan nake ni ne ablan hunaini ablan abbas ne aiko ne zuwa gare ka sai ne ka ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanke kansa wa murim alali na cikin harba da haji yace sai abu ayyuba ya dora hannunsa ala tsawon duka tufafi ya tukukwai da tufafin da su da kan nasa har ya zamo kan kan da ka tara dalila asubu har ya zamo kansa ya bayyana gare ni sannan yake da wani mutum da ga wani mutum da yake zuba ruwan gare shi zubo ya zuba ruwan akan kan abu ayyub al-ansari sannan kuma abu ayyub al-ansari ya mummutsa kansa da hannayensa ya rage da su ba ya dawo da su sannan abu ayyub al-ansari ya ce haka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa ubaidullah ya ya hayan hadisi ya saba daga imam malik ya saba da rumain ibn qasim ya saba da dan ayyuna malik cewa imam ibn al-haddari ya ce da alabu bin yasar alhali shi yana zuba ruwa akan umar ibn al-haddari alhali shi sai na kwarina wanka zuba akan kaina ya lafi a wato kana nufin laifin da za ka yi gano ni ma na shiga idan ka umarce ni ka zauce sai in zuba ba kai kake a zuba ba sai sai na kuma yake da shi uzubin ka zuba ai wanda za ka zuba a kan kan nawa ba abin da zai kara wa kan sai ko dauda bai za ta yi mana duka ya tabbata da imam malik daga nafi'u da allah a umara ya tsinci idan ya je kusa da makka ya kan kwana a da ake kira zilo sai na sani ya sai tsakanin zuwa wasu biyu haka ne ya waye sannan ya sanya asuba a zilo sannan ya shiga daga tudu da yake mafi ɗaukakan makka bayan da za a yi aje abdullahi da umara ya shiga makka wasu lokacin da ya je makka yana mai haji ko mai umra sai ya yi wanka ya kafin a ce ya shiga makka idan ya je kusa da makka abu da ake kira bituwa yana umarta baki da wanda suke tare da shi suke tare da shi su ma su wanka kafin a ce su shiga makka kamar lafiyar hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u jalan umara la ya gasilu ra'asahu ya kasance baya wanke kansa ya cuɗanya alhali yana cikin harama sai ko idan mafarki ne wanka ne na janaba ya kama shi imam malik ya ce na ji malamai suna cewa ba mutumin da yake cikin harama da aji ko umra ko haji ma musamman a ce ya wanke kansa da wasabulu amma fa bayan ya ji dubar akaba sai kafin a ce ya aske kansa inda da jifan yaurin al'akaba ya yi ta halili ta halili a kusa hudu a wannan kuwa shi idan ya jefi dutsen akaba to kashe kwarfata ai ya halitta gare da an ce gashi da jefar da dauda yanzu ba jefar da dauda daga jikinsa da sa su fadi abin da aka hani daga gare shi daga ake za a sa su fadi tufafin da aka ce ba daidai bane wanda yake cikin harama da hajji ko umra ya ce zai sa Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi'u ya karbo daga Abdullah bin Umar cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me ne ya dace a ce wanda yake cikin harama ya sa ni daga tufafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce karshen fito za ku sa riguna ko fito za ku ɗaura rauna ko za ku sa wanduna ko kuma tufafi wanda ke haɗe riga da hula wala lifafa ko takalman da suke sau ciki sai ko ɗaya da bai sa la ahadu la yusna alaihi sai dai wanda bai samu takalma da suke faɗa ba ya sa hukunci amma yayin da su kasa da ilar sau kan kuke za ku kawo abu da tufafi da yake za'afaran ya taɓa shi ko wala ya yake an tambayi ma malik daga abin da aka ambata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ce wanda bai samu zanin da zai daura ba lokacin harama to ya sa wando sai imamu malik yake ne ban taɓa jin wannan hadisin ba ba na ganin a ce wanda yake cikin harma da haji ko umra zai sa wando don mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga sa wando a ce abin da ya hani daga gare shi daga sa tufafi yadda tufafin da bai dace ba ga wanda yake cikin harma a ce ya sa bai so gaje wani abu a jiki ba kamar yadda ya so gaje a cikin takalma aka ce shi hadisin da imam malik yake bai sani ba muslim ya waito shi da fuska ya waito shi daga jabiru daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ma kuma ya zo daga hadisin Allah na Abbas wanda shi muslim din da ya kawo shi kenan a ce ba wani malami duk girmansa da za a ce ya iya kewayewa da shi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta aji wasu a ciki su tsere mata yadda imamin shafi radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa a farkon littafin ne akan bayani game da sabanin da aka samu a fahimta a wasu guraren tsakaninsa da malaminsa imamu malik akwai littafi da shi shafi ne aje ikhtilafu malikin wa shafi wuraren da aka samu bambancin fahimta tsakanin imamu malik da shafi to a farko yake fadar sha'ani wani a cikin ya zama hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama wannan hadisin bai isan masa ba wannan wannan sai ya sa da fahimta ɗayan kuma ya zama hadisin ya isan masa ya ce zai aiki da hadisi wanda dai damu wanda da duk ilimi da ya san masa ba ai ba hujja ba ce akan su a ce sai yayi aiki da wannan Allah subhanahu wa ta'ala cewa ne ka bi iyaka abin da ka sani wala ta kafu ma laysa laka bi to sai tufafi wanda aka rina a halin harama wannan da mun hadisi ya tabbata da Imam Malik ya tabbata da Abdullah bin Dinari ya tabbata da Abdullah bin Umara cewa Abdullahi Umar ya ce, Manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga a ce ne wanda yake cikin harama da hajji ko umra ya sa tufafin da aka rina da zafaran ko waran. Manzon Allah ya ce, wanda bai sami takalman da suke fada ba, bai sa takalma sau ciki, amma ya yanke su kansa da idan sau. wannan ta yi hadisi wato malikawa ne da gaba suka ce idan ya kalmar ta zama masu tsada ne to ya bar su raba sai ya yanke ba saboda yankewar za ta zama ira'atun mali to za ta dukiya ce to za ta dukiya ko a bar hannu ce daga gare to wani lata min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nasin cewa shi nasir ya ji aslan balalar wasan na umarar min haddadi dan balalar sai na umarar min haddadi yana faɗa wa abdullahi bin umara cewa sai na umar ya ga tufafi a birnawa a jikin dalhatu sai suna dalhatu ɗaya daga cikin mutum goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna ya ga tufafi wanda yake a birnawa alhali dalhatu yana cikin harama sai sai da umar ya ce kai dalhatu wani wannan tufafi da aka rina shi za su sa yanzu eh a dalhatu ya amiral mu'minin ai wannan rinin da aka yi masa ruwan madara madara ne ba ba yin ne cancan ba sai sai na umar ya ce a ku ya ku wannan jama'a shagabanni wanda mutane suna koyi da ku da a ce mutum wanda yake jami'i zai ga wannan tufafi da sai je yana cewa ai ga da nasiru ubaidillahi yana sa tufafin da aka jima alhali yana cikin harama kada ku sa wani abu ya ku wannan jama'a da mutane ke ganin ku matsayin jagorori daga duk wani tufafi wanda yake harina wannan ne malikawa ta samu asalin cewa abu da yawa abu ya zamo karaniya a haƙƙin malami me yasa ko da a haƙƙin wanda ba malami ba ba karaniya ba ne saboda in an ga malami ya yi to za a ɗauka wata hanya ce ta a kai ta yi abin ba shi ba shi ya fi ba don an ga malami ya yi ai an samu dama kuma a ce za a kai alhali ko yin wannan ba shi ne ya fi ba da yin a halkin wanda yake ba malami ba ne ya yi ta wannan ba a ce ka akwai kar haƙƙi ba inda ba wanda zai tsaya ma ya yi shi a kan zai koyi amma malami ne sai ya zamo a ringa dubansa a kan matsayin wanda za a yi koyi a ibadin lafiyar hadisi ya kabar daga imam malik شيخ يا كبر هشام بن عروة يا كبر جماعة بنت عروة بن الزبير يا كبر جماعة يا سيدتي سيدتنا أسماء يا أبي بكر cewa ta kasance tana sa tufafi da aka rina da asfa mushabba'at wadda an kosa da ita wajen rinin an rina ta sosai alhali tana cikin harama amma ba a faran a ciki yaya ce an da ɗaya imam malik daga tufafin da aka shafa a turare amma kuma ya zama ba ƙarshen yanzu sai alama turaren irin na mata ne wanda yake barin launi ko da ƙarshen ya tafi daidai ne mai harama ya harama a ciki yake kwarai dan ne zarin launin turare wannan ba zai hana ya harama da tufafi ba matuƙar dai ba rini a cikinsa shine zafaran ko wara cewa wanda ya harama da haji ko umra ya isa da mara wanda ya yi min hadisi daga imam malik ya taɓa daga nafi'u cewa abdullahi umara ya kasance yana jin a ce za a sa da mara ga wanda ya harama yana ganin ba daidai ba ne bai da shi an hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga yamin sa'idin cewa ya ji sa'idan nan da yadda yana cewa game da damara da wanda ya harma da hajji zai sa ta karkashin tufafi ba laifi da haka shigoran in ya sani gefen da gaba ɗaya ya zamo ke zace da za a daure ya gidu ba ara ha ila ba ara ya daure fashin da zuwa fashi ya sa malikawa masu kace idan dai har ma da haji ko umra yake ya bukata to ya iya wato kamar ba inda zai ajiye kudinsa ko wani abu da yake na roga gare shi dole sai da shi to ya iya sawa a damara amma lalle ya daura karkashin fashi ba saman tufafin ba in ya daura saman tufafin sai ya ba da fidiya amma in kasa tufafin ne wato ya daure kwandallar a kan damarar su wannan ba da imam malik ya ce wannan shine mafi soyuwar abin da nabi game da daura damarar nan a ce mai harama ya rufe fuskarsa ya rufe fuskarsa wani lafiya mun hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga yana sa'iri ya karbi daga kasuwar muhammad ya ce kuratu sadu ibn umairin anafi kuratu sadu dan umairin anafi ya bayan labari cewa ya ga mai na usman dan afana abu da ake kira arzu yana rufe fuskarsa alhali yana cikin harama Ubaidun lafiya mun hadisi ya karbi daga imam malik ya karbo daga nasu cewa Allahu Umara ya kasance yana cewa duk abin da yake sama da haɓa daga kai ba daidai bane wanda yake cikin harama ya rufe shi wani layi ya ce ya hayanin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nasu cewa Allahu Umara ya yi wa ɗansa da kafani shi ne wa gidan na abdullahi alhaji ɗan nan nasa ya mutu ne a zofa yana cikin harama ya rike kansa da fuskarsa ya ce da banda a cewa muna cikin harama da mun shafa musu turare imam malik ya ce ai da mu mutum na aiki ne matuƙar yana da rai idan ya mutu hakika aikinsa ya kare shi yasa ko da yana cikin harama ne da haji ko umra ya mutu wannan a iya shafa masa turare a iya rufe fuskarsa a iya rufe karsa inda magana aiki ai ta kare a hakkinsa kamar a nan imam malik yana aiki da ka'ida amma shi yasa da wasu duba hadisin da yake cewa kai da ku ce za ku shafa mana turare ba kan ku rufe fuskar ba akwai mutumin da yake yi harama tare da manzo sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sabuwar sa sai sai tsalle da shi sai ya faɗo sai ya karya wuya sai ya mutu sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku rufe kada ku rasa wanka a ba kan ku shafa ya rasa turare kada ku rufe fuskar sa ko kansa domin a ranar alkiyama za a tashe shi yana tarbiyya sai ba malik da wasu da wasu na ganin wanda a duk da ko ya tabbata ya ke kasa da shi wannan mutum ba hukunci ba ne wanda yake ya kafi duk wani mai haram saboda ka'ida amma ita ce ai aiki ibada tana yankewa da mutuwa shi yasa abin da yake rawa zuwa na ibadar ku sun yanke kenan da zarar mutum ya yi wafati to wani lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa ɗan umara ya kasance yana cewa ba daidai ba ne mace wata take cikin harama ta ce za ta yi lullubi ba zai ne kasa ce za ta sa safa ta hannu wani lafiya ya hayar min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga sharin da urwata ya karbo daga fatima ɗin munzur wato mata urwatu din cewa ita ta ce mun kasance muna rike sakunmu alhali muna cikin harama alhali muna tare da asma'u ya abubakar da ya sai da abubakar siddiq abin da ya zo game da maganar turare a halin aikin hajji wani lafiya mana isi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abdurrahman ibn qasim ya karbo daga mahaifinsa ya karbo daga aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam ita ta ce na san sai na sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kirare idan idan zai harama kafin ya harama nakan sa masa kuma turare in yi tahalluli daga aiki kafin a ce ya wato daga hajji in kafin ya dawafi da ka'aba wato yana yin jifa shi ke zo da in fara shafa masa turare an samu tahalluli afgar kenan Ubaid Allah ya mun ya hayan hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ubaid bin Qais ya karbo daga Abi Ali Rabahin cewa wani balarabe ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alhali manzo Allah yana Hunayn wato shekarar da aka buɗe marka alhali balaraben yana sanye da riga akwai alamar fasu fasu a cikin rigar yace ya rasulallahi ni na yi harama bi umratin da umra an abdulla ya za ka umarce ni ni da wani abu za ka umarce ni sai ba za na sallallahu alaihi wa sallam yace da shi ka cire wannan riga taka ka wanke wannan fasu-fasun daga gare ka ka aikata a umrarka da abin da za ka aikata a hajji wani lafiyar hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga nafi'u ya karbi daga asulan maganar umar ibn al-haddari cewa umar ibn al-haddari ya samu kamshin turare a hali yana goga ake kira shajara wato wajen kunga wato hudaybiya sai yake da kamshin kwanakin cin kamshin wannan turaren sai ba a tuma bin da ya ne daga gare mu ne ya alilar mumini na fakala din ka yace kai din nan kai da din tabbata da zan ji kai din da rabi daga gare ka da amrin lahi na nace da Allah kai din nan sai mu'awiya yace ai umma habiba ita ce ta shafa min turare da alilar mumini sai sai ya umar yace nema magiya lalle wallahi ka koma ka wanke wannan turaren daga gare ka a wani lafiya muka jinsu ya taɓa daga imam malik ya taɓa daga sarkin nan zubairi ya karɓo ba daga ɗaya ba daga iyalinsa sai ba sai na malamnan hassani ya samu ƙarshen turare yana shajara kasar musulki yana kusa da shi sai na mana ce daga wannan yanayi ke cikin karshen turaren nan sai kasiru ya ce daga gare ni ya alera gumi na na daddaɗe kaina na yi nufin cewa ba zan yi aski ba sai sai na umar ya ce da shi to je kan yi shi ramin can ka tukan ya kanka tuna kiyahu haka tsaftace shi daga wannan kamshin turaren kafin mutum biyayyen da sai da na umar ya faɗa masa imam malik ya ce sharabatu rami ne da yake kasancewa nan ga gindin bishiyar dalilu wani rasa min hadisi ya tafi daga imam malik ya tafi daga abin sa'idin da akan na abi bakar da da ya akan na abi abin rahman cewa wani dan na abin maliki ya tambayi salimin da abdullahi ya hadda sarfa bai bin sarikin bayan ya jefi dutse wa bayan ya aske kansa sannan shi wa ido yana halifa kafin yi da wafin yi fara ana tsere daga shafa turare ya tambayi wannan malaman wanda shi har jatu da bangaji ana lissafa ta cikin kawo sabatu na madina salimu shi ma akwai wa'yansu da ke lissafa ta cikin buka hau sabatu din nan ana hau salimu shi tsarin mu ka yadda kai ya shafa turana ya bari sai ya yi dawafin ya fara kuna amma har da duk da zai irin sarikin shi ya masa lauba ne ya cewa ya ke shafawa na malik ya ce ba da ke mutum ya shafa mai wanda ba turare a ciki kafin ya harama kafin a ce ya yi harama hakanan ma bayan ya yi jifa da kafin ne da wafin ya fara daga nina ba da ramin jamurati bayan ya je fi dutsen a gaba wato amma ya sha rana a sannan ya zama kalariya ce nan ya sha hadari afdar to duk abin da aka hana murini ya halatta gare shi banda abu biyu shi ne mata da farauta amma wakuri hace an yi ta turare a sannan kala ya ya ce an tambayi imam malik daga abincin da yake an dafa da ba a farar daidai ne wanda yake cikin harama da ake ko umra ya ci wannan abincin sai imam malik ya ce mun zalika amma abin da yake an dafa shi daga wannan an sa shi a wuta to ba da shi mai harama ya ce amma idan zama ba dafawa aka yi ba zuba zafaran din aka yi kawai a saman abincin ba wai dafawa aka yi tare da zafaran din ba to ba kada mai harama da haji ko umra ya ce zai ci wannan abincin wuraren da ake harama wannan jami'a inji ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u ya karbo daga abdullahi umara cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane madina su yi haraba daga zurhulaifa mutan shabbu ko su yi haraba daga juhufa mutanen nan ko su yi harama daga karnul manazir Abdan Umar ya ce, Na samu labari kuma wannan ba ni na ji ba, amma dai an faɗa min cewa manzon Allah ya ce, Mutanen yamma su yi harama daga yalan lama. wannan jami'in hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abdullahi dinarin ya karbo daga abdullahi umara abdullahi umara ya ce manzana sallallahu alaihi wa sallama ya umarci mutanen mutanen madina fi harama daga zulhulaifa ya umarci kuma mutan sham fi harama daga jihar zuhufa mutanen da ko fi harama daga karbin malazi Allah Umar ya ce amma wa'annan salabatu amma wa'annan wuraren haraman nan guda uku na ji su daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba ni labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen Yaman kuma fi harama daga yalan lamu wanda za ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa abdullahi umara ya yi harama daga hu da ake kiransa buru wannan tarin hadisi ya kabo daga imam malik ya kabo daga wanda yake amintacce a wajensa cewa da su mara irin wannan shi ne malaman hadisi ke cewa ba zai zama amintarwa da wannan ba domin ya faɗe shi tukuna musan kowa ya yi shi da yake ganin amintaccensa wani ya san wani da shi nasa shi yana ganin sa amintacce ne a wajensa amma ta yi wani ya san laifinsa shi ya sa ya faɗe shi a gane kowa to cewa zamu umara ya yi harma daga iliya lamta illa ya kawo fasir suka ce a idan malami ne ma abokin masaba ya faɗi kamar haka to masu bin masaba sa sa iya ta gani da shi tunda wato a iyaka bayan masaba sa shi wannan da yake amintacce ne a wajen sa bai aikata abin da za a yi kiransa ba amintacce ba to wannan ya hadisi ya kago daga imam malik labari ya isa masa cewa mun Allah sallallahu alaihi wasallama ya harma daga Irlana da Umra wato bayan da aka dawo daga Hunayn ya yi harama daga Irlana Irlana yana daga Hindu wato daga wajen ya harami to wato hadisi ne wanda yake nan an kawo shi balaga amma ya zo da istinadi ingantacce wanda abu dawo da tirmidhi da nasa'i da sun da shi to to alawar da ya da kore ba amma da hadisi da yana da sauransu to Thank you.